ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى ga watan jama'a ula hijirar maki salasalam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masu da umar bin khattab a ci gaba da darasin littafin a tajiri da sarihu li hadithi li jami'in sahih littafin da babban malami a sheikh ahmad ibn abdullatif azzabidiyu ya yi ikhtisarin shi daga as-sahih wal jami' na imam al-bukhari Allah ya shi da rahama za mu tashi hadisi na 763 tarjamar da take sama hadisin shine babu tamattu'i wal iqran wal ifrad bil hajj wa fasakh al hajj liman lam yakun ma'ahu hadiyun babu tamattu baban da zai mana bayanin shar'anta at tamattu nau'in hajjin da ake ce ma tamattu wal iqran da kuma irani wal ifrad da kuma ifradi bil hajji wa faskhil hajji da ma warwarewa hajji a maida ta umara liman lam yakun ma'ahu hadi wanda zai daure niyyar hajji ya harrama da hajji amma kuma sai ya canza ya koma aikata umara ya maida harrama tashi ta umara kaga nan gurin nau'i ka guda hudu nau'i wanda zai zama to ya harrama da tamattu'i kaga sai fara da tamattu nuni akan afdaliyya tashi sai biyo baya da kuma mi alqiran sai kuma alifrad sai kuma inda mutum zai harrama haji amma sai wani sababi ya sanya kuma ya juya ya maida kenan umara kenan ya maida shi tamattu'i wa na radiyallahu anha daga Aisha Allah ƙarar da gare ta fi ruwayatin a wata ruwaya qalat uwar mu'mini aisha tace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam la nura illa annahu alhajj falamma qadimna tatawafna bil bait fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun saqal hadi an yahilla fa halla man lam yakun saqal hadi wa nisa'uhu lam yasuqal fa halan qalat safiya ma urani illa habisatahum فقال أقرن حلقا أو ما طفت يوم النحر قالت قلت بلى قال لا بأس انفري لا بأس انفري وأنا رضي الله عنها قالت لك أرم من عائشة لقال الراء قريت تتي في رواية أو ترواية قالت تتي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منه تتعرض مع جي صلى الله عليه وسلم ولا نرى بام زتن wannan huta da muka yi illal hajju face hajji ne muka rifata falamma qadimna lokacin da qadimna muka gabato tatawafna bil baiti sai muka yi tawafi bil baiti a daki Allah subhanahu wataala babu wani guri a ban kasa wanda Allah subhanahu wataala shar'anta tawafi a bayan kasa sai Ka'aba shi yasa masallacin manzo Allah sallallahu bayan tawafi masallacin Baitul Maqdis bayan tawafi balantana wani gurin da ba nan ba shi yasa Allah ce wal yatawafu bil baitil atiq فامر النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sai umarni kamar lam yakun saqal hadiya wanda bai koro hadiya ba an ya hilla ya warware wannan harrama tashi ta haji man lam yakun saqal hadiya wanda bai koro hadiya ba an ya hilla fa halla sai suka warware man lam yakun saqal hadiya wanda ba su koro hadiya ba wani sa'u lam yasquna matan shi ma ba su koro dabbobin su na hadiya ba fa halanna suka warware قال صفية صفية تشي ما أراني بان زتون نا بان تمانينا إلا حابستهم فاتي تمانينا كوي زن سريسو تهيا جدا سود بنيبا طواف الإفاضة ما أراني بان تمانينا إلا حابستهم a tunani na tsare su zan yi saboda al'ada ta zo mun bayan kenan bayan na yi tawaful ifada afu habisatan faƙala sai ce akran halka wadda akra halka wata jumla ce da larabawa sukan faɗi da ma'anar addu'a amma ba zahirin taskinihi ba kaga akaran kamar ka ce Allah ya yanka ki ko kuma Allah ya sa ya zamanto wuyanki ya yanke halka sannan kuma da yin addu'a akan askewa ko sassukewar gashin kai to amma ba zahirin abin suke nihi ba kamar matsayin shi ta ribat ya daka yawan amfanin da ake da ita sai zamanto ta tashi daga ainihin abin da yake zahirinta kenan ba shi bane ba abin da ake nihi kamar in mutum ya abu da zaka faɗi wata magana ko kai canka kaga ba wai ya shiga uku ya lalace bane ba an waɗe ta dai kawai abin ya zama wasu amma inda za a ce menene ma'anar abin da kake nihi ainihin shi kaga zaka ga wani abu ne wanda yake na daban sau da biyan da aka ce kai to za a ce a ya shiga uku ko ya samu kaza ko wani amma kamanci haka to shine ita ma wannan kalima kenan abinda take nihi ma'ana sai addu'a gare ta amma ba haƙiƙaninta ba ake nihi a sifa a sifa din kalma ce wanda suka ce ittasat fiha al-arab larabawa sun yarwata ciki saboda aka fito talliquha larabawa suna itlaqin tas'ambata ta amma wala turidu haqiqatu ma'anaha ba haƙiƙarin ma'anarta ba suke ne kamar misali ka taribat ya daka sau da haka nauyi allah cikin shi da rama ya ce ba wai zahirin talaraba suke ne ba sai ma ke ce awa ma tufti yawman nahari awa ma tufti shin bakin yin tsawaful ifada ba yawman nahari ranan sokewa rana kenan wadda take ta layya wannan tsawaful ifada shine tsawafi wanda yake na rukuni an ce tsawafi ya kasu gida uku akwai wanda yake na sunna akwai na wajibi akwai kuma wanda yake na rukuni tsawaful ifada wanda ake ranar goma ga wata shi wannan rukuni ne daga arkanin hajji tsawaful wada'i wajibi ne daga wajiban hajji in wani uzuri ya zo yana sabka kamar misali al'ada ta zo mace in dai ta yi tsawaful ifada to wannan tsawafin koda ba ta yi shi ba kenan babu matsala tawafin ziyara kaga wannan sunna ne saboda haka kenan ita ta yi tawafin ifada sai take tunanin tawafin wada shi ma dole sai ta yi shi sannan su ta yi kenan bayan goma ga wata al'ada ya zo mata kaga tawafin da ya rage mata tawafin wada na ban kwana to ita a tunaninta shi ne ta ce ma'urani ba ni tsammani na illa hari su taho face zan tsare su kenan in dakatar da su zuwa su jira ni har in yi wancan tsawafi a tunaninta kenan shi ma yana daga arkan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa matufti yawman nahari aqran halqa ko aqra halqa ko su ci aqra halqa da alif wancan maqsura ko kuma ya zamanto aqran saboda haka aqra halqa aw matufti yawman nahari bakin yin tsawafi ba ran goma ga wata qalat eh tace qultu bala nace gaskiya ne qale ce la ba'sa infiri la ba'sa infiri babu laihi saboda haka ba hai kin yi wancan ba infiri kawai bi ayari a tahi shi kenan saboda kin yi tsawafi wanda yake na rukuni kaga anan gurin ina mahalli shahid akan nau'i daga nau'ikan can guda hudu da ya hadi ko kuma guda uku da kuma canza ɗaya daga ciki ina mahalli shahid na tarjama din na faskul ajgo na mallame kurmahu hadin kaga mallam ya kun saqal hadi wanda bai kora ba saboda tace ma nura illa annahu alhajj falamma qadimna tatawafna bil fa amara annabi mallam ya kun saqal hadi an yahilla kaga da mutun da sun yi harrama da haji sai annabi sai umarnin su su warware zuwa umara su warware zuwa umara shi yasa kenan sai ta faɗi wannan wannan hadisi ya nuna mana shar'anta fasku na haji zuwa umara sannan kuma tawaful wada in uzuri ya samu mutum kenan yana sauka akan shi bai shahi yajin shi ba kuma ba ya ba da fida ba ba ya ba da fida ba sau da aka kaga nan gurin sai annabi sai ce infiri ba tare da kenan an ba da wani wannan ba sau da haka tawaful wada yana sauka ga macen da al'ada ya zo mata in dai ta yi wancan tawafi na rukuni وعنها رضي الله عنها في رواية أخرى نعم eh kamar yadda ita ma uzurin ya sa za a iya samun uzuri shi ma kamar rashin lahiya wanda za gaggauta da shi da waɗansu azar inda wani Allah ba za su ba shi dama ba amma ya yi wancan sau da haka kenan shi ma in wani uzuri ya samu makamancin wannan shi kenan wani aradu yallahu ala fi ruwayatul ukhra qala kharajna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'i faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjatin wa umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa halla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj fa amma man ahalla bil hajj aw jama'a al hajj wal umra لم يحلوا حتى كان يوم النهر وعنها رضي الله عنها دقى عائشة القار الراغر في رواية أخرى أدي رواية تدبا قالت تتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه تتعرض منذ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع الشكرة دي هج بنكوانا شكرة نوى شكرة شكرة بوما فمنا من أهل بعمرة أتكم دكوي من دي بينا harrama da umara wa minna wanda ya bayyana harrama da umara a wata daga watannin hajji wani nau'i ne na'am tamattu'i wa minna man ahalla bi hajjatin wa umratin wanda ya bayyana hajji da umara shi kuma a wata daga watannin hajji shi kuma kirani wa minna man ahalla bi hajjin a cikin mu da koyon da ya bayyana hajji shine wanne ifradi wanne ne afdal a cikin waɗannan alwaƙin guda uku tamattu wa halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajj annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayyana da hajji fa amma man ahalla kenan sai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai aka yi mashi wahayi aka umarce shi da wannan fa amma man ahalla bil hajj wanda ya zamanto ya bayyana harrama da hajji aw jama'a al hajj wal umra ko kuma ya hada hajji da umra menene bambancin bambanci tsakankanin tamattu bambanci tsakankanin kirani da ifradi me ya bambanta kirani da ifradi bambanci tsakanin kirani da ifradi na na na amma bangaren sifa ha na wajen sifa wajen aikatawa basu da bambanci he dai kenan bangaren hadiya kawai hadiya kawai ta bambanta su menene bambanci tsakankanin tamattu'i da kirani me na na yawa kenan wannan warwarewa da za a samu na kenan abin nan wa alaikum salam da haka ne tun da in misali mutum a ce ya samu jinkiri kaga dama ba za ta iya bashi ba ya zamanto ya tamattu inda za a ce an samu jinkiri matsalan mutum ya zamanto ranar arfa ya shi guri ya kure mushi wanda ba zai iya bashi damar ya yi umara ba ya warware ce kaga dole lazumin shi mi sai dai ya yi wancan saboda haka kenan in ba nan ba amma kaga tamattu shi yahi kai gare ka yahi maslaha kuma sannan akan fadla ma kenan shine wanda kenan shine wanda aka fifita kenan akan afdaliya kuma kai ma ya hiya maka sauki maimaki a ce kenan kana cikin haraminka har tsawon waɗannan kwanukan kaga kana cikin ambargo wanda duk abubuwa da yawa sun haramta ga mutum ka gani kuma sannan kaga in a ce misali mutum tun harkon shawwal ne tunda tamattu'i akan iya ware tamattu'i ko akan iya ware aikin haji kaga aka iya fara tamattu'i tun daga ranar da jaririn wata ya tsaya kana iya harrama har zuwa tara ga wata ko kuma goma ga wata kafin hudawa alfijir kaga duka mutum yana iya to yanzu wanda za da za a ce kirani ne kaga tsawon wannan lokacin kana yawo da tufafin nan ba za ka saka ba za ka iya bin nan ba kaga akwai wannan yawa saboda haka gwargwadon yalwar lokaci kaga gwargwadon yadda kuma mutum zai zama ya kalla an kuma bangaren fadla ne to gashi amma akwai inda irtsiraran zai zamanto dole kenan babu damar yin tamattu isa da matsewa na lokaci wannan za mu ga a waɗannan hadisan ya nuna sahabban manzo da sassaran sun kasu gida uku akwai kasan da suka yi harama da hajji da umara go ko kuma hajji kenan da hajji da umara ko kuma hajji amma kuma sun koro hadaya akwai waɗanda ya zamanto su kuma sun yi harama da umara suka je suka yi umara suka warware suka zauna bayan kenan ranar takwas ga wata ranar tarwiya kuma hallau suka yi harama da hajji kaga wannan su ne waɗanda suka zamanto sun yi tamattu'i he kuma waɗanda suka yi hajji su kuma ba tare da suna da hadiya ba su ne da annabi sallallahu alaihi umarce su ba su koro hadiya ba sun yi harama da hajji amma kuma ba su koro hadiya ba to kuma sai annabi sallallahu alaihi umarce su suka canza waccan harama ta hajji zuwa umara kenan suka canza wancan ifradi nasu zuwa mai zuwa tamattu'i shi yasa kaga annabi sallallahu da farko da ya ambata haji daga ba kuma aka yi nasafi wancan sai wasu da suka je ya ambata haji sai suka ce ifradi wanda kuma suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga ya koro hadaya su kuma suka ce kenan kirani ya sau da gaji wanda kuma suka ji ya ambata ya zaman to kenan ya ambata umara su kuma sai suka ce tamattu iye sallallahu alaihi wasallam وعن عثمان رضي الله عنه دغ عثمان على قاره دا غرش انه نهى عن المتعه سيدنا عثمان يا كسانچه نهى عن المتعه yayi hani akan tamattu'i wa an yi juma'a bainahuma da kuma a hada tsakankanin haji da umara saboda yana ga cewa wannan ya keɓanci waccan shekara in ta goma wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haji yana ga canza hajjin zuwa umara ya keɓanci ita wannan shekara ɗin wadda nan sassa ya haji kamar yadda kaga suraka sai da ya tambayi manzo Allah sarasara ya ce ali amina haza amlil abadi wannan khususiya ce na wannan shekara da muka yi haji tare da kai ko har abada ma mutum zai iya niyya haji kuma ya maida ta umara ya yi tamattu'i kaga nan sassa sai ce lil abad kaga ya nuna wasu daga kenan sahabbai sun samu shakka kauna har ce sa sai suka yi tambaya to ko ba abin mamaki ba ne ba abin ya zamanto ya ɓuya ga sayi na usman radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda babu yadda za a samu wanda zai iya ihatsa da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya sau da haka wasu kuma suka ce hanin littanzihi ne ma'ana dan kwadaitarwa a bisa kadaita umara dan a dinga samun yawan kai kawo mutum ya haji kuma gabe kara da a dinga samun yawan zuwa ɗakin Allah ai ta samun kai kawo shi yasa ya sai kenan mu tayi ifradi ka gaba kuma ya dawo yayi umara kenan ya juma'u bainahuma falamma ra'a ali sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da ya ga wannan hani kin daga sayyidina usman na tamattu'i da kuma kirani a halla bihima shi kuma sayyidina ali sai harrama da haji da umara sai ya ce a halla bihima labbaika bi umratin wahajjatin ya ce labbaika bi umratin wahajjatin kenan sayyidina ali ya zamanto ya aikata haka jin tsoron kan wancan hanin na sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu wasu dauke shi akan haramci saboda haka sai ya bai yada ga abin da ya niyyar ba tare da kuma kenan ya boye ma sayyidina usman ba kaga kaida shugaba ne ga abin amma bai boye ma ba sayyidina usman cewa tamattu'i ko kuma kirani abu ne wanda ba abu ba ne wanda yake koyi wajen sayyidina Usman cewa waɗannan abubuwa duk sun halitta sai dai yayi hani dan saboda nuni akan cewa su yi wannan shi zai hisawa a samu kai komo wannan ijtihadi ne daga shi sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu haka kuma sayyidina Ali shi ma ijtihadi ne na bangaren shi kuma wannan shine abin da kenan yake daidai labbaika bi umratin wa hajja qala ma kuntu li ada'a ma kuntu li ada sunnata nabi sallallahu alaihi qawli ahadi sayyidina ali yace ban zamanto ba zan bar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi li qawli ahadi saboda maganar wani daya ma'ana wannan tamattu ikrami sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu yanda za in bar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li qawli ahadi saboda maganar wani daya kaga wannan yana nuna ijtihadi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci a tsakankaninsu kuma ba tare da aibanta juna ba sannan a ruwaya ta nasa'i tana nuna sayyidina usman lalle ya dawo daga kan wancan hannun da lafazi kuma da ya ce na usman an tamattu falabba aliyun wa ashabuhu bil umra sayyidina usman yana hani akan tamattu'i sayyidina ali sai ya bayyanar da harrama da umara a wata daga watannin hajji kaga sai bayyanar da harrama da tamattu'i falam yanhahum usman kuma sayyidina usman bai hana su ba kaga yana nuna sayyidina usman ya dawo daga wancan ijtihadi kin nashi fa qala lahu ali sayyidina ali yace alam tasma rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatta'a baka ji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i qala yace bala yace gaskiya ne gaskiya ne imam muslim ya kara ya ce faƙala usman tarani an hannas wa an tafa'alhu ya ce kana ga ina hana mutane kai kuma kana aikatawa ya ce ba ka ji ba wannan shi yasa sai sai dai na ali ya ce ma kuntu li ada sunnata nabi sallallahu alaihi wasallam qawli ahad ban zaman to ba zan bar sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda fadin wani daya saboda da kullu qawlin inda qawli muhammadin fama aminu fi dini ka mukhamir ka mukhatir saboda haka yace duk wata magana inda aka ce ga ta manzo sallallahu alaihi wasallam ana ashiya daga yau za ka ga abin mamaki mutum ana cewa mazana sassa ya ce kaza ga suna kaza yana zancen mazahabi annabi sassa ya ce kaza yana cewa sahabiwa ne ya ce kaza sahabiwa ne ya ce kaza in dai ga hadisi daga annabi sassa marfu'i duka kabar wani ya ce kaza wani ya ce kaza duk aje wannan duka an ji ya ma tabbata wanan ya faɗi amma shin wane ne aka turo maka shikenan saboda shi wane yana da uzurin shi sahabi ne ko tabi'i ne to in dai ku har za a iya ajewa magana ta sahabi a inda ta ci karo da ta manzana sassar kaga min babi aula magana waɗansu waɗanda suka zo a bayan mutu akhirun amma kaga saboda rauni da aka samu yau sai ka ga mutum yana ajiye hadisu manzana sassalam saboda magana ta wani mu'asiri wani malamin da hawa yana rayuwa malamin yana rayuwa fa innal hayya la tu'min alaihi alfitan yana raye malamin kuma ka ringa cewa shehuwa na muftiwa ne shehuwa na muftin kaza ya ce kaza ana ce ma manzara sassa ya ce wanda bakka da ma tabbacin zai tabbata ma akan tafarki ko kuma ma kan yi mutu intikasi zai samu kaga bakka da tabbaci shin zai tabbata ko kuma zai samu intikasi ai bakka da bakka da tabbaci ka gani irin yadda imamu shibli ya ba irin yadda abin ne ya bada labarin wani malami a Baghdad ana ce mai Abu Abdullah malami ne na imamu shibli duk suna zuwa zawiya tashi duka malamai na sufaye lokacin duk suna tahiya da dama daga ciki sau da aka aka yi bulaguro aka huta siyaha iya da muridai sun kai dubu goma sun kai dubu goma an sai an nemi ruwa aka rasa aka banzama aka ce ajiya binciko ina za a samu ruwa a shigana a shigana sai aka je wata rijiya na wani ƙauye sun je ɗauka ga wasu gayya 'yan mata nan sun zo ɗauka kuma duk kiristoci ne a ciki sai ga wata hotula guda daga ciki ce wannan waka ce diyar wanda yake sarkin garin ce aka ce ai diyal abin nan ɗin garin ce hakimin garin ce da gani ya ce kuma ta zo ɗaukar ruwa a nan gurin haka aka ce a ya ce dai ta yi wahala yadda sauran 'yan mata duk suke yi saboda wanda ya arme ta kai ya sha wahala kenan ya zama to ta tashi akan ta da duk abubuwan da su ma suke da aka koma masauki sai kwana uku ba cin abinci ba abin nan duka ya sadaka ya kiskirin aka ce to shiru fa malam fa ba a ji wani wannan ba su shibule suka tashi suka zo su suka ce yaya aka yi kaza kaza ya ce wannan yarinya nake tunawa yar wannan sarki wana iya tahiya ba in bar garin nan alhali tana wannan garin suka zo suka ce malam kaga matsayinka zawiyarka muridai sun kai dubu sha biyu karka kumeta maka kumeta ɗalibanka ya ce kaddara ba ta riga ta riga ba hukuncin Allah ya abin sai dai wani abin ba nan suka yi suka yi suka fashe da kuka aka yi aka yi ya ce ba zai iya bata hiya shi kenan lokaci ya suka tahi suka bar shi aka ta yi dandazo kuma suka ga hoto taryan mala ɗaliban shi da sura abin nan duka aka ce ba su labari gashi gashi gashi gashi duka abin da haihuwa duka aka yi masu nadama masu kuka aka yi kuka masu takaici masu addu'a aka yi addu'a Allah ya Allah ya dawo da mala ya karkuto su ce shi sau da haka yana zuwa kuma shi wancan sarki sai ce to wanda zai armuɗe shi yana da ƙa'ida dole sai ya zamanto ya yi hidima daga cikin hidiman na akwai kiwon aladu na shekara ɗaya sai ya shekara yana kiwon aladu bayan lokaci sai suka dawo aje a bincike shi kaka suna zuwa can bayan gari a gonake suka gan shi da 'yan sanda shi ta da yake tokara ga ta ya matse ta a nan gurin ga kato kurwa ga aladu nan gurin yana ciwo ka gani ga aladu nan suna suka ce yana karanta ƙur'ani da kira'o'i bakwai hadisai kuma bai rasa dubu talatin suka ce malam ina ƙur'aninka ya ce bai huce aya biyu ba wa man yi hini lahu fa malu min mukri ka gani ya ce ba an hala wulakantar an ƙare ka gani sau da aka yi ce wannan babu ita ce kawai tare ka gani sau da haka kaga daga cikin abin nan raye ba a mutum mai fitina ba a mutum ma raye fitina to amma ya gaga mutum ya dage malami na kaza ana cewa manzala sallam ya ce kana cewa malamin mu babu wanda zai so a ce gashi malamin shi ya faɗi kan wani abu amma a ce ga maganar manzala in dai har ya tabbata ai ba masumi bane ba wancan in har sahabbai ba su yi ihata da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam ba ya za a ce kuma karshe karshen zamani wanda ma wasu littattafan ma har yau ba a dawwana su ba ka ce malaminka ya za a ce malaminka ce bai san hadisin wannan ba kaga wannan kuskure ne kuma iya daga fitina shi yasa ibnu umar lokacin da yake gaya ma wani gashi manzo Allah sa sai ya ta mutu ya ce a ai ga abin da kuma abubakar da umar ya ce to sauran kaɗa a yi ruwan dutse daga sama ina ce ma manzo Allah sa ya ce kana ce abubakar da umar sun ce Allah ya ce fal yahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim kaga kawai saba sunnar manzalar sassan tana iya jaza mana wannan musibar da kaga muke cikinta wannan musibar da kaga muke cikinta saba ma sunnar manzalar sassan da ake wallahi ta isa ta jaza mana wannan musibar da sau da ka kalli yadda ka tsaya kawai ka kalli duniyar musulmi wanda wa yake koyi da sunnar ta manzalar sallallahu alaihi wasallam shine huddud duniya kake ki adadin masu kin masu koyi da sunnar manzan sun fi kowanne bayahudi ya hikin mai koyi da sunnar manzalar sallallahu kirza hikin mai koyi da sunar kai duk wata firka in yau za kirkiri firka ta hikin masu koyi da sunar mazalar sassala shi yasa ma za ka ga za a iya tiyatar aibanta su za a iya kirkirar waɗansu ƙungiyoyi na ɓata su dinga intisabi su laƙumo suna sai su ce ahlu sunna kaza jama'atu sunna lil jihad wal kaza duk dan dai a goga muku wani kashin kashi kawai duk bakin waɗe ne kawai za a kulla mutanen su ne tunda bindiga nan ba a Saudiya ba ka kera ta ba kungiyar izala ba ta kera ta ba azaru suna ba ta kera ta ba kaza bindiga nan dai inda ka ganta ka san dai waɗanda dai suka yi to kuma ya za a yi kai da kai ka ba da makamin nan kuma ka dawo ka yi abin nan shi yasa kaga wata tsohuwar sakatare a amurka ana hira da ita aljazira wani lokaci a wani shiri da ake na abin nan ta ce wannan da'ishi tanzimin ƙa'ir kaza ta ce duk mu muka ƙirƙire su ka gani ta ce duk mu muka ƙirƙire su ka gani saboda duk kaga duk da a kalubalanci sunna inci to saboda haka kenan wannan duk musibin saba ma sunna yana daga abin da ya jayo duk irin waɗannan abubuwa din dama Allah ya ce fa yahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim amma da kawai kaunar manzo Allah sallallahu kamar hoto kamar hoto kaunar da dutsi ma yayi ta annabi sallallahu alaihi yake cewa uhud jabal muhibbuna wa nuhibbu inni la arif jabalan kana yusallimu alayhi bi muhajirun kana yusallimu alayhi bi makka inni la arifu al'an kututtare ya nuna kauna da bege zuwa ga manzon sallallahu to da Allah ina ga kai wanda Allah ya turo shi shine sababin tsamar da kai daga hallaka zuwa tsira laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya turo manzo kuma a ce ma ga shiryan manzon kuma ka ringa zancen wani a kabari ba za a tambaye ka ba hukuma wane ne annabi zarsan shine dai za a tambaye ka kai amma ka zawo bangaren sallah zaka samu cewa kaga dai duk waɗannan arkan din ko ne an canza bangaren sallah zaka samu cewa in tun daga shiga masallaci wani za a zubda shi ya yadda sunnan ya dauki wani abin da ba shi bane a zo sallah din sai kaga wanda zai tsaya sallah daidai da sunna din in ka tsaya ka kalla sai kaga kusakuran duk suna da ko ba komai jawo ba taqalidi na mazahib a mazhabinmu kaza ne mazhabinmu kaza bai da kyau mazhabinmu kaza makaruhi ne mazhabinmu to yanzu a mazhabinku an ce makaruhi ne a jalsatul istira a mazhabinku an ce kari ne a jalsatul istira to a mazhabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabi Malik ibn Huwayr suka yo gayya ba ma shi kadai ba su wajen 20 ma suka zo wajen manzo Allah sallallahu suka zamna suka koyi sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sai koya musu jalisatul istiraha to yanzu ka gora wannan da wancan to haka bangaren hajji bangaren hajji zaka ga yayin mutum ya dauko wani manasik wanda wanda ma ya rubuta ma shi kanshi ma bai fahimci hajjin ba ya zo ya yi ta kawai turka turka ya tsawa mutane wahala kawai ya mutane ka ji mutum yana ka wash hajjin nan ma abin ma har wani ma ya kaga yana shakka an ya ma hajjin ta yi saboda kawai yana ta hudun abubuwan da kawai wahala ce za ka ji kawai abin duka kawai ana ta abin nan ka gani to kaga duka wannan kuskure ne alhali addinin Allah sauki ne mutum da ƙauyensa zai zo shi wajen manzo Allah sallallahu ya ce a gaya ma abin da na zan shiga aljanna hajjin nan wanda ya hajji da ka zo minti biyar minti goma ya gaya maka a ce maka je ka can ka so kaza biya can daga nan ka biyo ta hanya kaza ka biyo ta can ka je ka dan tsaya guri can ka dan yi gudu gudu a can gurin in ka je guri kaza shi kuma ka yi raka a biyu daga nan gurin ka yi kaza ka yi kaza wanda ya hajji da ya karanta ma shi ke nafa zai kwatanta ma duk gabaki daya ba wani abu ga abubuwan da in ka rasa su baka da haji wannan abu in kai sake ka yi shi to gashi sai ka sayi dabba kayanka shikenan to amma a yi ta ba da wahala a yi ta ba da wahala a dinga gaya ma wasu shirkiyat da abuwa na bil'o'i ƙarshe ma mutum ya je gabaki ɗaya ya dawo babu komi a tare da shi wallahi wallahi ƙarshe ma mutum ya je gaba ɗaya dawo bai samu komi ba Allah kare mu wannan hadisin zamu ga cikin shi da akwai yada ilimi na yada wanda ake bukata malami ya yada ilimin da yake wajen shi da kuma bayyanar da ilimin wannan da kuma tantaunawa da shugabanni da ma wasunsu akan tabbatar da abin da ya shahi kenan ibada ga wanda hujjar shi ta zama to ta yi ƙarfi ya ka ce ma ga dalili na ƙur'ani da sunna inkari daban tattaunawa daban ga dalilan da ka sani sai ga wasu malamai na asosasai islami sai aka ce kaza sai ka fahimci duk malaman waɗannan ma baki ma ba su iya karanta ba kuma ƙauyawa ne a ilimi kuma jahilai ne cikin malamai kaga malami ba usuli jahili ne cikin malamai kaga kawai ga sanin dai ga kamar wani ya zo yana cewa to mu dai abin da muka sani dai katsinawi ya ce kaza kai wani katsinawi ana ma zace kana wai katsinawi ya ce kaza katsinawi dai ya ce kaza wani ne kabbanci duk to wannan kana da hujja mai karfi sai ka kalubalance su akan wani ke ga dalili ga dalili ga dalili ga dalili dan nufin maslaha ka amma da nasiha ga al'umma da kuma bayani a aikace na magana da kuma halaccin istinbati na nassi kenan an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kanu yarawna anna al-umrata fi ashhur al-hajj min afjar al-fujur fi al-ard suna ganin cewa yin harama da umara a wata daga watannin haji yana daga mafi munin fajirci ma'ana aban ƙasa su zamanin jahiliya suna ga mutum ya je ya yi umara a wata daga watannin haji yana daga kaba'ir zunub a wajensu yana daga mafi munin fajirci a wajensu ka yi umara a wata daga watannin haji waye ji alunar muharrama safaran kuma suna canza wata mai alhurma sai su dau alhurma sai su maida ta safar yanzu ya su keta alhurma almuharram kaga abubuwa na abin nan waye kuluna suna cewa idza bara'a dabar idza bara'a dabar in har bayan raƙumi ya zamanto ya warke daga guga na sirdin da aka hau aka je aikin haji wa afal azar sawu na raƙumma da suka ta aikin haji ya zamanto ya shahi babu shi wan salaka safar watan safar ya zamanto ya fita hallatul umra liman itamar to anan kuma ya halitta din mai umra ya je kuma umra mai yin umra halitta kenan su a wajen su haramun ne a wata daga watanni masu a wata daga watannin haji mutum ya zamanto yayi umra kaga warkewar raunin kama kwana arba'in zuwa kwana hamsin ne inda za a ce ma'ayarin da suka yi tahi suka yi tattaki wai a samu kenan ya sha emi zai sha da shi ruwa ka gani kenan misali aka yi ruwan sama ya sha samun to suna ga kuma nan gurin kenan bayan watanni haji sun wuce to kuma halatul umra liman itama sau da aka ƙarimin nabi sassa wa asabu sai annabi sassan da sabai suka gabato sabi'atu rabi'a asuba ta hudu ga watan zulhijja muhillina bil hajji sun yi harrama da hajji fa amarahum an yaj'alu umra sai annabi sassa sai ce su warware waccan harrama ta hajji su maida umara ma'ana su warware su koma zuwa mai tamattu'i fata'azama zalika inda sai suke ga girman al'amarin faqalu suka ce ya rasulullah ayyul hil wani warwarewa kake ni kala yace hillun kulluhu ku warware gabaki daya ya halitta ku sa turare ku duk shirkin ku da abin nan kaga wannan ya nuna irin hukunci na barna wanda mutanen zamanin jahiliya suke wanda babu wata hujja a tattare da shi a hukumar jahiliya ya bugun sau da haka kaga babu wani wanda ya haramta musu yin umara a wannan watanni ɗin to da a murtsuke wannan abin sau da ita gaskiya ita suke murtsukewa ƙarya in mutane suna da wani itikadi wanda yake mara kyau to su ake aikace wannan itikadin da gare su mara kyau a nuna bacin shi shi yasa manzana sassan sai ya wajabta musu kenan warwarewa ruwaya ta ibn hibban ibn abbas yace ma tamara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tamara rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha fi dhulhijja illa li yaqta bi zalika amr shirk annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai saba aisha tayi umara a watan dhulhijja sai dan ya warware wancan abinda suke kai ya yanke wancan abinda suke kai mushrikai na cewa ba a yin umara a wata daga watanni wanda suke na hajji saboda haka suna canza wannan an ce warkon wanda ya fara aikata musu jinkirta alhurma na wata mai alhurma da Allah ce innama nasiru ziyaratun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru wanda ya fara halitta musu wannan shine kenan Junada bin Auf al-Kilani yakan tsayuwa saman wani raƙumin shi a taron haji sai sa ayi kira sai ce inna alihatakum qad ahallat lakum al-muharram allolin ku sun haramta muku al-muharram na wannan shekara fa ahillu shekara ta gaba kuma sai zo ci inna alihatakum qad haramat alaykum al-muharram faharrimu yanzu kuma sun samu ku sun haramta muku shi saboda haka ku haramta to annabi sallallahu alaihi wasallam sai harrama da aikin haji dan saboda yayi harrama da umara dan saboda ya zaman to kenan ya aikata umara kuma har ma ya umarce Aisha ta yi umara wadda take mufrada duka dan ya nuna musu cewa ya halitta ayi wannan wancan itiqadi da suke kai itiqadi ne wanda yake babu wata hujja a tattare da shi babu wani ta hujja a tattare da shi kuma wannan shine kenan abin da ake bukata ga dukkan wanda zai kudurta wani abu wanda yake mara kyau wa na hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha annaha qalat ya rasulullah ma sha'anun nas hallu bi umra wa lam ta'lil anta min umratik daga hafsa matar manzo sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ma sha'anun nas me yawa riga mutane hallu bi umra sun warware da umara walam tahlil anta min umratika kai kuma da kai umara baka warware ba ma'ana ya aka yi mutane duk sun yi tamattu'i kai kuma kirani kala yace dalilin da ya hana ni yin tamattu'i inni labattu ra'si na kwantar da gashin kaina wa qallattu hadayi sannan kuma na rataya ma hadiyata alama fala uhilla hatta anhara sau da haka fala uhilla ba zan warware ba daga umarata tun da kirani nake hatta anhara har sai bayan na soke hadayata wannan ya nuna mana kenan manzala sallam kirani yayi sannan kuma ya umarci sabai da yin tamattu'i kenan ya nuna shar'anta waɗannan duk guda biyu sannan kuma wanda yake mai kirani baya halitta kenan ya zamanto ya warware sai lokacin da ya soke kenan hadayakin shi وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع wani mutum ya tambayi ibn abbas allah ƙarin da gare shi dangane da tamattu'i wa ƙala ya ce na hani nasun anu ya ce mutane sun hana ni wannan a zamanin abdullahi ibn zubair ne shi ma ibn zubair ya kasance yana hani akan tamattu'i sai dai ba shi bane ba wanda ya fara kenan asali ba kuma sayyidina Usman bane kenan asali daga sayyidina Umar ne radiyallahu ta'ala anhu an ibn Abbas radiyallahu anhu ma annahu sa'alahu rajulun wani mutum ya tambaye shi an tamattu'i dangane da yin tamattu'i wa kala yace na hani nasu an wasu suna hana ni fa amarahu bihi sai ce a kaje kai tamattu'i dinka qala rajul sai mutum yace far'aitu fil manam a mawarkina sai naga ka anna rajulan yaqulu li kamar ga wani na amurke yana ce mu hajjin mabarurun wa umratun mutaqabbala hajjin ka hukutacce hajji ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna wa umra mutaqabbala kuma umra ce a bakkar ba fa khabartu ibn abbas sai na ga ma ibn abbas ne ce fatawar da ka bani wanda na kwanta maholki ma na ga wani mutum ban san wane ne ba dai yana min bishara faƙal ya ce sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin dalili ne da yake nuna mana cewa ya halitta malami ya zamanto kenan ya halitta kenan malamin da malami ya zamanto ya bada fatawa ko da kuwa kenan da akwai waɗansu daga wanda suke jagorori suna ba da saɓanin wannan kenan wannan fatawa ɗin a wata ruwa ta nazar heci allahu akbar sunnatu abil qasim sunna ce ta abil qasim a wani hadisi ya ce ƙalil ibn abbas a ƙami indi zamna man fa'aji alulaka sahaman in sanya maka wani kaso in dinga baka wani kaso daga cikin dukiyata in dinga baka wani kaso daga dukiyata shi yasa wasu malaman suka ce kaga wannan yana nuna kamar wanda zai karantar da mutane ilmantar da mutane halaccin ya zamanto ya karbi wani abu wanda yake na dukiya shuba ranar hadisi ya ce qultu li abi jamra lima nace dan mi sai ce li ru'ya allati ra'aytu ma'ana li yaqussu ala nas saboda mawarkin da ya gani da ya kusa alin nasu don ya labarta ma mutane wannan ya gaya ma mutane cewa gashi abin da ya zamanto ya gani a mawarki wannan dalili ne da yake nuna mawarki na gaskiya shaida ne akan wani abu wanda yake na na na mawarki kaga sai da na abdullahi bin abbas ya ba shi fatawa sai kuma ya mawarkin wannan wasu malaman suka ce a'a wannan akwai nazari akai asali shi mawarki ba a gina hujja kan shi sai dai mawarki zai iya zamantawa wani abu wanda yake na kena na istinas amma ba wai a yi ta'asisi ba a kai ko a samar da tajiridi wannan wa baya dace sai dai zaman tona abu na samun nutsuwa ka aikato ta ibada a mawarki sai aka nuna ma karɓo ibada din kaga wannan wani abu ne na nutsuwa ka aikata sai aka nuna ma wannan shine rijai amma ga asali da sunna kai koyi to wannan kaga wani abu ne wanda yake kenan na ƙara samun nutsuwa sannan yana nuna mana girmama wanda aka ba shi labari mutum ya girmama wanda ya ba shi labari abinda zai zamanto ya faranta mai shi yasa wata ruwa ibn abbas ya ce zamnaman wajena sannan kuma ya kabbara sannan kuma ɗebe kewa da mafalki in ya dace ma dalili na shari'a in ya dace ma dalili na shari'a sannan mutum ya yi mawarki ana sai bujiro da mulkin wajen malami maimakin ya zamanto ya tsaye a kaunan ɗin ma'ana wajen wanda yake masanin mulki ɗin ya abin farin ciki ya faru mutum ana sai ya zamanto ya yi kabbara sai kuma aiki da dalilai na zahiri alƙur'ani da sunna kaga alƙur'ani sunna ijma'i dalilai na zahiri su ne masadir na tashari mahulki bai daga cikin masadir hanyoyin da ake koyan addini a su ba gina akan mahulki shi yasa kaga duk wannan barnan nakin da wannan duk sun samu asali daga mawarki wance ce malamin shi ya mawarkin kaza wane ne ma ya yi mawarki an ba shi wani salati an ba shi wani zikiri an ce mai kaza an yi mawarkin wane ne ya yi ida hailala dubu saba'in a zawuye shi wani mutum ya zo na kuka dan shi ya mutu baki irin fuskar shi ta yi baki alamai na cikin azaba wai sai ce shi kenan jeka shi ne sai ba da ya sadaukantar da wannan wuridin na hailala dubu saba'in ga ruhin yara da ya je koma mulki sai gara fes kuma cikin abin nan sai zo gaya mushi to shi ne asalin fida'u kenan da mutu ya mutu nan sai a mushi dubu saba'in sai a sadaukan tagaruhin shi ka gani to jihar Allah to ga duk wannan barnan nake yanzu duk ta tafirzar da ake sha kan salatul fati ya zama kishiyar na sunna ya zama kishiyar sunna a mulki ne fa karshen fa karkari ba wai a hadisi bane ko a qur'ani karshen karkari dai ko ko ma waye da daga ƙarshe dai mafarki ne ma to don Allah ai kaga kowa suna karanta usulul fiqh to shin a usul akwai wannan ka cire a sallu alaihi itlaqi akai cire wannan abin yanzu nakan wanda kake ka bashi wata fadala dama wani yana iya ba hade yana iya ba wata ibada wata fadala balle ma ka fifita ta da wanda shi daga hasken wahayi ya fito to kaga duka wannan muhalke muhalken tanan ne ake samun matsaloli Allah kare mu an jabir bin abdullah radiyallahu anhu annahu hajja ma annabi sallallahu alaihi wasallam jabir yayi hajji tare da manzon Allah sai yau masaqal buduna ma'ahu ranar da annabi sai koro hadiya tare da shi wani lokaci da annabi sai hajjatul wada dama ita ɗaya ce go wa qad allu bil hajj mufradan ya bayyana harama da hajji ita kadai karan farko fa qala lahum sai ce ahilu min ihramikum ku warware daga haramaku bi tawafil bait inda kuka zamanto kun yi tawafi wa baina safa wal marwa inda kuka sa yi tsakanin safa da marwa wa qasiru ku yi sai saboda kaga wanda zai tamattu'i kenan zai yi sai saboda wancan aski da zai a ranar goma ga wata askin da zai kaga in yayi tarkobu to ran goma ga wata ne zai aski kaga ai babu saboda haka kenan sai sai sai sai umarce su yace thumma qimu halalan sai ku zauna kuma ku warware haramaku ku shiga shirgin ku ku yi kasuwancin ku ku yi mu'amala ku duk waɗancan mahzuratul ihram ya halitta ku sa kayan ku na gida ku shiga shirgin ku ku kuma da ƙara wannan sai ranar takwas ga wata in ya so sai ku yi niyya daga gidanku ne daga wannan ne shikenan sai ku yi harama kuma sai ku je ku mina wa bayna safa wal marwa thumma hatta idza kana yawm at-tarwiya yace sai ranar takwas ga wata fa hillu bil hajji sai kuma ku yi harama da hajji waje alallati qadamtum biha mut'a wanda kuka gabato da ita wacce niyya din ta hajji ku maida ta tamattu'i fa qalu suka ce kai fa naj'aluha mut'a ya zamu maida ta ta zamanto tamattu'i wa qad sammayna al hajja alali kuma mun ambace ta da hajji fa qala yace if'alu ma amartukum abinda na umarce ku ku aikata falawla anni suqtul hariya ni ma ba dan na koro hadaya ba la fa'altu mithla alladhi amartukum da ni ma abin da na umarce ku shi zan walakin la yahillu minni haramun sai dai abin da yake haramun baya halitta a gare ni hatta yabluga alhadayu mahilla walakin la yahillu minni haramun hatta yabluga alhadayu mahilla har sai hadaya ta isa zuwa abin da yake bigiranta saboda haka kenan wannan shi ma ya nuna mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai da yin tamattu'i sannan kuma da sifa na yin tamattu'i shine mutum zai zamanto yayi harrama da umara a wata daga watanni waɗanda suke na hajji ko kuma in ma yayi harrama da hajji daga baya kuma ya mai da niyyar tashi zuwa umara kenan saboda haka sai je shi ya aiwatar da umara da zara ya yi da umara zai sai sai kenan yana zawwa sai je shi ya tawafi bayan ya ida ya sa yi tsakanin safa da marwa sai kuma kenan ya zamanto ya dan rage wani abu na gashin shi in ya so sai ya shiga shirgin shi sai kuma ranar takwas ga wata babu tamattu wannan babe zai bayyana mana hukuncin tamattu ko kuma hukuncin tamattu babu tamattu baban da zai bayyana mana shar'anta tamattu'i an faɗi siffa na tamattu'i kuma an faɗi cewa tamattu'i shine kenan fiyayye daga waɗancan nau'i'ika wanda suke guda uku iya ma daga abin da yake nuna afdaliyya tashi kaga mutum yakan iya canza harrama ɗin da ya yi da ifradi ko harramar da ya yi da kirani ya maida ta zuwa mai zuwa kenan tamattu'i an imrana radiyallahu ta'ala anhu qala tamatta'na ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun yi tamattu'i a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nazala alquran kuma qur'ani ya sauka akan tamattu'i faman tamatta'a bil umrati ila alhajji wala tamattu'i ne qur'ani yake magana akai na kenan ƙur'ani yana magana akan tamattu'i na kirani da kuma mi tamattu'i urfi kaga urf in ka ware kenan wannan tamattu'i wance wanda mutum zai warware amma a dunkule wai a yare na magabata kaga aka ce a tamattu kawai abin da ake nufi kenan yin haji da umara abu na guro daya wanda kuma kirani ya shiga tamattu'i ya shiga shi yasa ma sai Allah ya ce faman tamatta bil umrati ila al haji faman saysara min al hadi wanda kaga mai kirani akwai wajibcin hadiya a kan shi mai tamattu'i akwai wajibcin hadiya a kan shi sau da haka kenan a nan gurin ana nufi haƙira ne ma ya shiga wa nazalar ƙur'anu kuma ƙur'ani ya sauka akan wannan ƙala rajulun bi ra'ayihi ma sha'a ya ce ƙala rajulun wani ya faɗi wani mutum ya faɗi bi ra'ayihi ma sha'a kaga sai bai ambata ba mutumin da ya faɗi a ruwaya ta musulun ya ce walam yanzu ƙur'anin ya harimuhu Qur'ani bai sabko ba yana sokewa waccan aya wala mai hana hatta mata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hani ba har ya mutu kaga wannan yana nuna tabbatuwar nasakh na Qur'ani da Qur'ani ko kuma nasakhin sunna bil Qur'ani nasakhin sunna bil Qur'an dan da yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hani ba kaga ya nuna nasakhin sunna bil Qur'ani yace qala rajulun bi ra'yi ma'ana na nufi Umar bin Khattab kenan ba Usman ba kamar yadda waɗansu daga cikin sharrahu suka ce sayyidina Usman saboda wanda ya fara ainihin kenan sayyidina Umar sannan kuma sayyidina Usman amma ce duka waɗannan a babe wanda yake kenan na ijtihadi ne babe na ijtihadi a wata ruwa ya ce manzo Allah sallallahu saboda haka a babe wanda yake na ijtihadi a wata ruwa ya ce amara ba'du ahli fil ashar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wasu daga iyalin shi sun yi umara a wannan goma ga wata na zulhijja a wata ruwa ya ce hajja kenan wa umra ya zama to ya hajji da umra a wata ruwa ya ce tamatta a manzala sassalam ya yi kenan tamattu'i saboda haka wannan ya nuna shar'anta tamattu'i shar'anta tamattu'i da kuma yadda qur'ani ya zama to ya bayyana sai dai abinda qur'ani ya faɗi shine kenan tamattu'i urfi da kuma wancan kirani babu min aina yadkhulu makka نعم نعم نعم نعم yawwa yawwa warware za su yi kawai kai tsaye yanzu za su koma kenan zuwa mai umara kai na'am kenan kai tsaye kawai za su aikata ayyuka waɗanda suke na umara kenan sau da haka ya ce musu if'alu kenan ku aiwatar da ni wancan tahalili kin ma'ana ku canza wancan niyyar ku zuwa kenan umara an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi dakhala makka manzo Allah sallallahu ya shiga makka min kada'in daga yankin kada' من الثنية العليا دقى ثنية العليا التي بالبطحاء ودتك أبطحاء ويخرج كما يكن فتا من الثنية السفلى دقى ثنية السفلى ألوك تنفتش صلى الله عليه وسلم wannan ya nuna inda mazala sallam yakan canza hanya irin yadda yake canzawa a kenan a idi ya tafi ta wannan hanyar ya kuma sauya wata hanya wajen shiga na sallam sai zamanto ya bi ta gurin da yake tudu gurin da yake maɗaukaki wajen huta kuma gurin da yake kenan gangare sannan kuma annabi sallallahu kenan yakan canza hanyoyi na wannan saboda kowace hanyar ta zamanto ta sheda sai kuma yake banci shiga da guri wanda yake na tudu sai yake banci huta da guri wanda yake kenan gangare babu fadli makkah wa bayaniha wannan babu zai bayyana mana fadlan makka da kuma bayani ha bayani akan abin da ya shahi maka muna da sauran lokaci wa'alaikun salam na wabuni ya niha ko wabuni ya niha da kuma gina gina makka wabuni ya niha da kuma ginu na makka ana shatta radiyallahu ana qalat sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jadiri na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan fondation mana hijiru kenan hijir isma'il shine aljadir kenan amin albayt huwa shi ma cikin ka'aba yake wannan gugu din fondation kin ne qala na'am qultu fama lahum lam yadkhuluhu fil bayt ya kai basu shigar da wannan dan sarari ba a cikin dakin ka'aba qala inna qaumaki yace ki san cewa qurayshawa qasarat bihim an-nafaqa kudin ginawan ne zamanto ya takaita a gare su ya zamanto ya ragu saboda an sa an shelanta cewa ba a yarda ba wani ya kawo agaji sai kudin da yake halak ba yarda ba da kudi na riba ba yarda ba da kudin karuwa ba yarda ba da kudin bokanci ba yarda ba duk aka shelanta saboda inna la ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wannan wa ana zancan ahlul jahiliya wa zamanin jahiliya zamanin jahiliya ne fa ake zance aka ce ka asa wannan abin to ina ga kuma yau ina ga yau ka gani za ka iya samun wanda gaba ɗaya kuɗin shi da yake zuwa gaba ɗaya masadarin kuɗin babu halak ɗaya ma a ciki a da in ma kuɗinka na haram ne ka gina masallaci sallah ma mutane ba su yi a masallacin mun sha ganin masu sai da taba sun gina masallaci uwayen mu suna hana mu mu sallah a masallacin taba ce mutum yake sai da amma sai hana mu sallaci ta amma yau aka samu wannan wani barawan gwamnati ko wani karen duwan ko wani barawan duwan ya yi barawan ke na aiduwa ke muka ce sai zama mun yi gabashi barawan duwan ai da kwai na kirki akwai na banza eh yawa wanda kawai an san cewa kawai shi barawo ne a tahiyan nan ya gina wani zaka ga du'a ma ana rububi rububi ake zaka samu limancin da darasi saboda in ya kwaso haram din araba eh ya zaka yi saboda in ya rakito abin kawai akwai masu ci babu matsala eh ga gani haka ake ta yi ai karshen duniya ce su wancan na farko har halakakin take bin su suna gudu halakakin take bin su suna gudu halakakin take bin su aka zo kan wanda halakakin ta zo ta suka yi mara balale da ita aka zo kan waɗanda suke neman halakakin take-take sai da wahala dai zamanto an samu amma in haram ta zo ba ruwansa da ita halakakin kawai suke nema suna fafutuka yanzu su suke zuwa nemo ta ba ruwansa da haram kallon ta ma musayi aka zo kan waɗanda su kuma in wancan ma ta zo shi kenan in wancan ma ta zo shi kenan su karba to aka zo kuma kan waɗanda suke bin haram ɗin da gudu gaga tana tseriya da gudu ake bin haram ɗin ko ta ƙaƙa neman ta ake haram ɗin so ake ma irin wannan abu amma a yi tarcici a kai kaga ɗan siyasan da shi aikin shi kawai an san kawai aikin shi abin da ake bashi dama kuɗi ne wanda bai huce ba dai shi da iyalin shi ka riga ka san sarai duk dai albashin albashin shugaban ƙasa ma ka san nawa shugaban kasa zai iya kyauta da sama da albashin shi so nawa a rana to kaga albashin shugaban kasa ma dai an san nawa ne to he wani yanzu wanda duk ta sata ne hakudu wannan duk ya biye gina wannan abu kai kuma ka zo shi zaka dinga kare har ma wata kazamta shi ma ka zo kana kare wata kazamta shi kai ka san ai an an lalace in dai kaga iya daga alamar ilimi bai albarka ba a samu malami yana bin gindin masu mulki alama ilimi bai albarka ba a jarabci malami da hidima ga masu mulki to ina ma ga a cewa ba ma hidima ga masu mulki ba duk wata kazamtar su ma kai za ka ringa shahi da su kana kururutawa yanda za ka gosu daga du'a ta har tashoshi ma gari sun wasa karantar da qur'ani da sunna kawai hoto yau ya ce kaza waccan kasa ya ce kaza wancan gwamnati ya ce kaza a tashoshi diya garuruwa za ka ga diya sun buɗe a yanar gizo kawai mutum ya ajiye karantar da qur'ani da sunna kawai ya koma ya waɗansu manufofi na abin da kwata-kwata ma abin babu ya za ka kwatanta misali masu mulki masu adalci ma kaka na dama kaka safiyana sauri aka ce kuna karɓar kuɗaɗe kuna neman kuɗi kuma ya ce laula hazi da na ne lataman dalabi na hazi ilmulu ya ce ka ba da wannan kuɗin ba da waɗannan sarakuna sun mai damu mishiyar in gogewa jibinsu ka gani to ka ji matsalan da aka samu shi sai ka ga yaro ya zage malami yaro ya zage malamin da in za ka ba shekara dubu ba zai karatu malam ba ya zage shi saboda mai malamin ya zo da mutunci walau ana halal ilmi salihu salihu walau azamu fi nufus la uzima walakin ahanu fa hanu wadanna sumuha yahu bil atma hatta tajham in dai ka yarda ilmin ka yayi mulkin in dai ka yarda ilmin ka yayi dukiya in dai ka yarda ilmin ka yayi kaza to dan me zaka zo kai kana karkashin shi ko kaga an gina masallaci ana rububi ba dole ba su rena ku an gina masallaci wancan ya je ya samu ya ce a samu a bamu wancan ya je kuma ya san ba wai dan inda tsorana ne ba akwai angoku masallaci nawa ne aka bar shi ba limami in mu zai gina masallaci in aka kana talaka ne limami ma ba a samu amma kaga wai a zo a dinga bibiya wancan ya je ya ce a bani masallaci wannan wancan ya je ya ce a bani a dalilin gizo kasa an shiga uku Allah kare mu sau da haka suka ce to ba mai raba da kudin haram kan kuma ka zo za ka gina masallaci ka je ka samu wani wanda ka san barawo ne mai sata kudin mutane ne ka je ka ce ku ne masu taimakon addini a shimko shimko baka ka zo ka gina ma mutane masallaci da kudin da bai da tsabta mutane suna sallah ana ba dole ba a yi ta sahau a yi ta sahau kawai ana sallah i da sallah kowa bai san mamami aka yi Allah ka gani a zo kawai a yi sallah a gama sallah gabaki ɗaya ma da limamin da mamun diga kowa ma a hargitse yake kawai ka sa'ai da kawai matsala Allah karin inda za a yi wata sallah Allah ka yiwu ka ce wai dalawa wani surori muka karanta a raka an mutu harko da wanda dalawa wani surori muka karanta Allah ya ka sha mamaki wanda za su amsa ma ɗaiɗai ne kaga akwai mashkila wallahi musta'an lalle mu ji tsoron Allah mu gyara abin nan kin da muke ciki gaskiya muna da matsala mu da kanmu muna da matsala Allah mu da kanmu muna da matsala inna faman qasara bihim nafqa qultu fama hadi fama sha'anu hadi fama sha'anu babahu murtafi'an ya akai kuma naga ƙofar ka'aba ƙofar sun ɗaga ta sama qala fa'ala zalika qaumuki qurayshawa ne suka aikata haka liyudkhilu man sha'u dan saboda wanda suka ga dama sai a ba shi dama ya shiga wa yamna'u man sha'u hana wanda aka ga dama yau ma hana wanda abu yanzu zaka ga 'yan siyasa na wanda wani shi billahi allazi la ilaha illa huwa yatahi yanda ya shiga haka yake hutawa yanda ya shiga haka wani gwaddama kan ma ya shiga da wannan kan kazamtar da yake to amma su ne za a ba dama bude musu su shiga su kuma da suke shiga wadannan shakatawa ne da wani abu da ya ga bude ido amma sai ka ga waɗanda su kuma za a ba su da su shiga kuma ba za a bar su ba su shiga an koma kamar jahiliya to shine suka ɗaukaka gini in saboda an zo in ba a so maka shiga sai ka kama sai a farko ka shi ne yake ba gina ka eh walau la na kawo ka hadith adam bil jahiliya yace walau la na kawo miki ba dan mutanen ki ba hadith adam bil jahiliya sababbin barawa jahiliya ne fa khafu an tunkira qulubuhum ina jin tsoron in na shigar da hijir isma'il zukatansu za su zamanto sun dan samu wani shakka an udkhila yace an udkhila aljidra fil bayt akan in shigar da hijir cikin ginin Ka'aba wa an ulsuqa bihi babahu bil ard kuma in manna kofar da ƙasa to ba da da da ƙas kenan in sarke ta ƙasa da na aikata wannan وفي رواية عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث آدم بالجاهلية بعد متانك وبس جمع دبرو جاهلية بل أمرت بالبيت فأخرج دعنا سأروس جن نكأبا دكا فأدخلت فيه ما أخرج منه wancan gurin da aka hudda wanda dama rashin kuɗin halaka ne yasa in shigar da shi wa zaqtuhu bil ardi kuma in damfara kofar da ƙasa waja'altu lahu babaini kuma ma in ƙara kofa baban sharqiyyan wa baban gharbiyyan in sa kohoyi ɗaya ta gabas ɗaya kuma ta yamma saboda haka fa balagtu bihi asasa ibrahim in kai shi har fandasiyon na annabi ibrahim alayhi salam yace to amma wannan abin shine nake gudu wannan yana nuna mana kenan amfani da kuɗi na halaliya wajen sawa a abubuwa wanda suke na ibada na addini kamar yadda ko hajjin ce mutum ya je da kuɗin haram in ya ce labbaika allahumma labbaika allah zai ce la labbaika wala sa'adeka sau da haka ya yi nuni a kawana sai kuma barin kenan barin zaɓa abu don jin tsoron gazawa fahimtar mutane duk daga abin da yake shine yahi to kana iya barin shi gudun cewa mutane kar su zamanto sun inkari sai kuma nisanta da shugaba zai yi na dukkanin abin da mutane za su yi gaugawa yi mishi inkari da kuma abin da yake jin tsoron cutuwa za ta faru ga al'umma addininsu ko duniyarsu to shugaba sai nisanci wannan abin da kuma lallamin zukatansu da irin abin da fa amma barin shi waje sai mu kula fa akwai yadda kuma wani abu na wajibi sai ce to ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya baro sa kaba ai kaga kaza a'a abu na wajibi abin da farilla ne wajibi ne dan wani jahili yana inkari ko jahili zai inkari ba kin aikatawa ana zancen abin da wannan maslaha ce wannan mafsada ce wannan maslaha tunda ba umarnin wajibi bane to ana iya barin ta gudun kabbar nata zamanto kenan ta faru sai kuma yin aiki da maslaha yin aiki kenan da mafassada ko kuma barin maslaha inda ake jin tsoron faruwar barna mafasada sai kuma halaccin hira da mutum zai da iyalin shi dunkulalle hira ta al'amurra wanda suke dunkulallu sai kuma yadda sabai suke da kwaɗayin kwatanta umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ibn abulbar ya ce lalle abu mansur ya yi niyyar shi ma ya zamanto ya mai da ka'aba wancan gini na ibn zubair imamu maliku ya mushi magiya cewa ya haƙuri ya ce aisha an tasira mal'aba lil muluki ina jin tsoron kar ta zamanto ka'aba abin wargi ga waɗanda suke kenan masu mulki wannan ya zo ce kaza wannan ya zo shi ma ya canza ya ce sau da haka kawai a barta a yanda take kaga duka dai yana mana nuni akan barin abubuwan da suke maslaha don gudun mafisada kar ta zama ta faru abin maslaha ce ma kana ga wani zai zo shi mai da shi mafisada kamar za ka yi wani abin da daidai ne abin babu laifi sai ka kusa da koyi jahilin da ba zai san kimar abin ba kai ka san abin halaka ne amma shi in ya gani zai ce to ai ka zama halitta kawai sai wuce iyaka saboda duk abin da shi wanda bai sani bai ga malami ko ɗalibin ilimi ya yi za ka ga yayi to sau da yawa za ka ga ɗalibai su dinga aikata wasu abubuwan da halaka ne amma zai iya bayuwa gaba zuwa ga matsaloli shi wanda bai sani ba ba zai iya gane na to ba ka zo ba cikin kawai mutane ga magari ka yi ta aikata kana to mine ne ai halaka ne kawai to kaga daga nan gurin yanzu shi wani zai huce ma iyaka to kaga dole wannan abin mutum ya kiyaye dan kai jaza barna abin da muka faɗi daidai Allah tara muna da kusakuran mu Allah gafarta mana Allah subhanahu wataala wanda ba samu sun je sun yi aiki hajji ba daga cikin mu Allah subhanahu wataala ya hore mana zuwa hajji waɗanda kuma sun yi a baya Allah subhanahu wataala ya amsa musu ajin su ya rabbal alamin Allah ma rayuwar mu albarka ne ma ilimin mu albarka ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ikon yin komai domin sa ya tsarkake zukatan mai albarkace mai albarkaci kasashen mu na musulmi ilimin da muke nema Allah ya sa mana albarka cikin shi fahimtar da mu abin da bamu gane ba ya arsa mu da ikhlasi a cikin shi ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك